بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل سجود السهو سنة بنقض سنة مؤكدة من سنن الصلاة وهي ثمانية قراءة ما سوى أم القرآن والجهر والإسرار والتكبير سوى تكبيرة الإحرام نعم فصل rabewa bayan ma maba wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayani dangane da hukunci na sujada wanda ake yin ta saboda mutum ya yi rafkanuwa a cikin sallarsa sujudu sahawi sunnatun shehu ya ce sujada ta rafkanuwa sunnatun sunna ce wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi ta a cikin sallarsa linaqasi sunnatin mu'akkadatin wato saboda ragewa sunna wanda take abar karfafawa idan ya zamanto mutum ya bar wata sunna wanda take mai karfi to zai yi sujada wanda take tarafkanwa min sunanin salati daga sunnoni na sallah idan ya zamanto an samu al-nuqsan fi salati to fa yajibu 'ala al-insan an ya sujuda a sujuda lafabliya to wannan shine abin da yake kansa a malikiya akwai a sujudu lafabli akwai a sujudu ba'adi a ziyaratu ya tamasha ma'aha a sujudu ba'adi wani kusan ya tamasha ma'ahu a sujudu lafabli kamar yadda yake sananne wahiyar tamaniyatu to sunnoni waɗanda suke ababen ƙarfafawa wanda sujada ta rafkanuwa take jeranta saboda an bar su su guda takwas ne sujada ta farko guri na farko sunna ta farko shine qira'atu masuwa ummul qur'an karanta abin da yake wani mahaifiyar alqur'ani ce idan ya zamanto mutum a sallah ta farilla raka'a ta farko da raka'a ta biyu bayan ya karanta fatiha sai ya zaman tobe ya komai ba bai karanta waɗansu ayoyi ba ko wata sura cikin surori na alkur'ani to zuwan na abin da ya bar sunna wanda take mai ƙarfi sai ya zaman to abin da zai gyara mai wannan sallar tashi shine zai yi sujada gabi mun gane da kyau qira'atu ma suwa ummul qur'ani idza taraka hal insanu ala wajhi sahwi fa innahu yasjudu as-sujuda al-qabliyya wato li islahi salatihi yana yin sujada qabli ne saboda gyaran sallar shi na'am wal jahar sannan kuma da bayyana karatu a gurin da ya dace a ce an bayyana wannan shi ma sunna ne to in ya zamanto mutum ya bayyana karatu a gurin da ba a bayyanawa mun gane da kyau yayi bayyana karatu misali a sallar azhar a raka ta farko saboda waɗansu uzurruka da ya girma mishi yake ganin kamar duhu ya shiga ya zama nan magarba ce kawai ya fara fada karatu mutane suna je sai bayan ya gama raka ta farko ma sai tuna shi shi a zuhurce yake to wannan kaga yayi a ziyada yanzu as-sujudul ba'di shi zai yi bayan ya gama sallah ta farilla bayan ya sallame to sai ya sujada guda biyu wanda ita ce ba'di wal israr da kuma asircewa karatu a gurin da ya dace a asirci wannan shi ma sunna ce wanda take mai karfi sallar azuhur da la'asar da raka'a ta uku ta magariba da raka'a ta uku da ta hudu ta isha'i wannan sunna ne a asirce karatu a cikinsu shikenan sai ya zama to mutum ya yi isirari ba a gurin da yake sunna ba ya yi isirari a sallar magariba maimakon ya bayyana karatu shikenan sai ya asirce karatu mun gane da kyau a raka ta farko ko a raka ta biyu yanzu shi ma ta raka sunnatan min sunani salati ya bar wata sunna daga cikin sunnoni na sallah to fa inna ma alaihi fi mithli hadhihi alhala shine as-sujudu al-qabli wato sujada qabli ne saboda asirru kasa yake da aljaharu gurin da ake bayyana karatu in mutum ya asirce shi wannan raji ne yayi to da haka sujada kabdu da saboda yayi rage a cikin sallar shi amma gurin da ake asircewa karatu sai mutum ya bayyana anan yayi ziyada sai sai sujada ba'di mun gane da kyau wa takbir hakanan kuma wato mutum yana yin sujada kabli saboda ya bar kabarbari a cikin sallar shi ta farilla kabarbari guda biyu ko sama da kabarbari guda biyu siwa takbiratul ihram amma banda kabbaral harama kabbaral harama idan mutum ya barta to sallar shi bata yi ba saboda ita rukuni ce daga cikin rukunne na sallah mun karanta cikin fara'idus salati guda goma sha hudu wanda malam ya kawo ya saka takbiratul ihram cikin rukunne daga cikin rukunne na sallah cikin farilla daga cikin farilloli na sallah na'am والتحميد والتشهد الأول والجلوس الأول له والتشهد الأخير والتحمid hakanan kuma fadar at-tahmid shine rabbana walakal hamd shine at-tahmid ko at-tasmi' shine fadar sami Allahu liman hamida to kowanne daga cikin su idan mutun ya bar guda biyu ko sama da biyu to wannan sai ya sujada kabli saboda ya bar sunna wanda take mai karfi saboda daga cikin malamai kamar yadda muka yi bayani a baya ko wanda suke ganin cewa kowace kabbara sunna ce wanda suke mai cin gashin kanta idan ka cire takbiratul ihram akwai waɗanda suke ganin cewa a'a dukkan kabarbarin ne tun daga ta zuwa ruku'u na raka'a ta farko hal ya zuwa ta dagowa daga sujada ta ƙarshe na zaman tahiya da mutum zai yi daga ya gama tahiya ya sallame to wannan dukkanin sunna ce guda ɗaya da haka idan mutum ya zamanto ya bar kabarbari guda biyu ko sama da kabarbari guda biyu to ta dalilin barinsu sai ya sujada kabli saboda ya samu tawaya a cikin sallar shi wata shahudul awwalu haka nan kuma tahiya ta farko ita ma wannan sunna ce to inda mutum ya bar zaman tahiya na farko ya bar tahiyar ta farko ya bar sunnoni kusan har guda uku a wannan wuri to da haka yanzu sai ya sujada kabli kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama haka ta faru da shi kamar yadda yake cikin hadithun malik a ibn buhaina abdullahi ibn malik ibn buhaina a allah ta'ala ya kare yadda da shi hadithun yana cikin bukhari da muslim ma'aiki alaihi salatu wassalamu ɗaya daga cikin salloli na yamma bayan ya raka'a biyu sai shaidan ya mantar da shi bai zaman tahiya ba sai ya mege abdullahi ibn malik ibn buhaina ya ce muna jiran ma'aiki ya sallame mu ce mai yaya aka yi to bayan ya yi zaman tahiya na ƙarshe shi kenan sai sujada kabli kafin ya sallame mun gane da kyau wal julusul awwalu lahu hakanan kuma zaman tahiya na farko saboda tahiya din shi ma kanshi wannan sunna ne inda mutum ya bar shi shi ma zai yi sujada kabli ce saboda yayi rage watashahudul akhir hakanan kuma tahiya ta ƙarshe inda mutum ya manta bai yi tahiya ta ƙarshe ba shi ma wato sujada kabli ta kama shi abin da yasa zaman tahiya na farko yace at-tashahhudul awwal sunnatun wa kadhalika al-julusul awwal sunnatun lit-tashahhud saboda zai iya yiwa mutum ya zauna bayan ya raka albi ya dago ya zauna zaman tahiya amma kuma ya shafa bai yi tahiyar ba a gani ya zauna ya yi zaman tahiyar amma kuma tahiyar ba a yi ta ba to inda ya zama to mutum ya yi zaman tahiya amma kuma da ya zamana kawai waɗansu uzurrukan shi tananin nukan shi daga can da aka jima ce Allah kyauta kawai ya beke ya tafi wata raka to yanzu ya manta bai yi karatun tahiya ba to wannan sunna na karatun tahiya da ya bari abin da zai gyara mai wannan sallah shine sai ya sujada kafa haka nan inda ya zama to ya bar zaman da karatun duka to sai ya sujada kafa shi ma na'am wata shahudul akhir sannan kuma tahiya ta ƙarshe ita ma wannan sunna ce tahiya ta ƙarshe sunna ce da haka zaman tahiya na ƙarshe abin da ya sa bai ce bawar julus lahu zaman tahiya na ƙarshe shi ya kunshi dukkan abubuwan nan guda hudu ya kunshi farilla a ciki ya kunshi sunna ya kunshi mustahabi ya kunshi makaruhi shi yasa sai zaman to bai ambato shi ba a ciki saboda zaman tahiya na karshe abubuwa da yawa ya kunsa kamar yadda ba da wasu suka yi bayani a kai wala sujuda li tarki sunnatin ghairi muakkadatin ka takbiratin wahidatin ghairi takbiratin ihrami wala sujuda ba wata sujada da mutum zai yi kabli ko ba'adi litarki sunnatin saboda ya bar wata sunna daga cikin sunnoni na sallah ghairi mu'akkadatin sunna wanda take ba a bal karfafawa ba inda ya zamanto mutum ya bar sunna wanda take ba ta da karfi a cikin sallah to ba zai yi sujada ba saboda barinta dai ba zai yi kabri ba ka takbiratin wahidatin kamar inda mutum ya zamanto ya manta kabbara guda ɗaya tal cikin kabarbari na sallah gairi takbiratul ihram banda kabbaral harama wannan ba zai sujada kamar ba kabbara guda ɗaya tal da ya bari zai tafi ruku'u cikin wata raka daga cikin raka'o'i na sallar shi manta bai ce Allahu akbar ba to wannan shi kadai baya janyowa mutum bayan ya gama sallah kafin ya sallame ya sujada kamar saboda sunna ce wanda take ghairu muakkada لأن العلماء قد اختلفوا في التكبير هل جميع التكبير هي سنة واحدة أم كل تكبيرة مستقلة سنة مستقلة بنفسها وتدليل هكا سنة قدادا أفتروا ودنسوا معلمة إتما باتلك الفكرة من قاني لكيو يوه نعم ولا لترك فضيلة كالقنوت في الصبح فإن سجد لهما بطلت صلاته wala li tarki fadila hakanan kuma mutum ba zai yi sujada qabli ba saboda ya bar mustahabbi daga cikin mustahabbai na sallah malam ya buga misali da mustahabbi yace kalkunuti fi subhi wato tamkar alkunutu wanda ake yin ta a cikin sallar asubahi a raka'a ta biyu bayan mai karatu ya gama karatun fatiha da sura kafin ya tafi ruku'u to wannan ba a yin sujada saboda mutum ya manta ta alkunutu a malikiya malamai wato waɗansu daga ciki sun tafi akan cewa za a dinga yin ta har yanzu kamar yadda na yi bayani a kai a karatunmu na baya fa in sajada lahuma baɓalat salatuhu mana ya ce idan mutum ya yi sujada lahuma ya yi sujada kabli lahuma saboda barin kabbara guda ɗaya tal da ya ma'ana li'ajali takbi li'ajali sunnatin ghairi mu'akkadatin ko kuma li'ajali tarki fadilatin amma saboda barin sunna wanda take ba ta da ƙarfi amma saboda barin mustahabbi yayi sujada qabli batalat salatuhu sallashi ta baci sai ya sake wata wanda yana magana akan inda yayi sujada qabli kenan amma in sujada ba a dace wannan ba ta da matsala na'am ولا لفريضة كتكبيرة الإهرام أو لزيادة قول غير مؤذن للصلاة كالكلام القليل سهوا أو فعل غير مؤذن كزيادة ركعة بالرباعية سهوا ولا لفريضة hakanan kuma mutum baya yin sujada qabli li fariidatin saboda ya bar ya bar wata farilla daga cikin farilloli na sallar shi ka takbiratul ihram kamar inda mutum ya bar kabbar alharam aga takbiratul ihram wannan in mutum ya bar ta ko akan mantuwa ne ko akan kuskure ne ko da gangam ne baya da sallah saboda ita ce da ita ake shiga sallah da sai zamanto an dafa mai an manta da albasa mun gane da kyau to dan haka babu sallah auli ziyadati dawlin ghairi mubtilin ko kuma inda ya zamanto ya ƙara wata magana wanda take ghairi mubtilin lissalati ba mai bata sallah ba yace wannan kalkalamin qalil tamkar zance wanda yake dan kadan wato inda mutum yayi zance wanda yake dan kadan sahwan akan rafkanuwa akan rafkanuwa ne yayi zance dan kadan ba da yawa ba to wannan shi ma ba zai yi sujada kabli ba ko sujada ba ba aw fi'lin ghairi mubtilin ko kuma inda mutum ya yi wani aiki wanda yake ba mai bata sallah ba to ba zai sujada kabli ba ka ziyadati raka'atin fi ruba'iyyati sahawan kamar inda mutum ya ƙara raka'a guda a cikin sallah wanda take mai raka'a hudu ya ƙara ta akan rafkunwa yanzu wannan ba zai sujada kabli ba sujada ba a dade gane da kyau in dai akan rafkunwa ne mutum ya ƙara raka'a guda a sallah mai raka a hudu to wannan aiki ne wanda yake ba mai bata sallah ba ba zai yi sujada kabli ba amma sujada ba da zai saboda yayi ziyada na'am walin sirafil qaribi min as-salati sahawan walin sirafil qaribi min as-salati sahawan hakanan kuma inda mutum ya juya a kusa minas salati daga sallar da yake ta farilla sahawan akan rafkanuwa to wannan shi ma baya bata sallah wato misali bayan mutum ya gama tahiya da salatin ma'aiki alaihi salatu wassalamu kafin ya sallame kawai sai ya shiga shagulgullan shi shikenan sai ya juya dauki littafi zai fara karantawa sai daga baya yake tunani wai shi anya mako ya sallame to wannan baya bata sallah shikenan kawai juya zai ya daidaita ya sallaba idan ya sallama shikenan sai a huce gurin mun gane da kyau na'am wa mahallu sujudi sahawi mukhtalifun fa ziyadatu faqad yasjudu laha ba'da salami
والنقص والنقص فقط أو النقص والزيادة يسجد لهما قبل السلام ومحل ومحل سجود السهو مختلف wato bigiran sujada ta rafkanuwa inda ake yin sujada ta rafkanuwa mukhtalifun wato ya sha bambam daga wane zuwa ga wane don haka fa ziyaratu faqat wato inda mutum yayi kare a cikin sallah kadai kare ne yayi zalla to ya sujudu laha ba'da salami to yana yin sujada bayan sallama saboda wannan ƙarin da yi idan ya zama to mutum ya yi ziyada ƙari ne ya yi a cikin sallar shi to sai ya yi sujada ba a wannan ƙasu faƙaɗo ya sujudu ƙablar salami a to ragi kaɗai ko inda mutum ya zama to ta waya ce ragi ne ya yi a cikin sallar shi to sai ya yi sujada ƙabli awin naqsu wa ziyadatu ko kuma inda ya zamanto an samu ragi da ƙari a cikin sallah guda ɗaya ya sujudu lahuma qabla salami to sai yayi musu sujada qabli sai yayi sujada qabli saboda wannan ƙari da ragi da aka samu a cikin sallah guda ɗaya mun gane bari mu buga misalai da kowanne dan ya zamanto liyatadhih al'amru saboda al'amarin ya fito a fili karara sallar azuhur ce mutum yake a sallar azuhur a raka'a ta farko da raka'a ta biyu ana yin karatu a asirce sannan kuma ana karanta fatiha da sura shikenan yanzu a sallah ta azuhur a raka'a ta farko bayan ya gama fatiha kawai sai shedan ya mantar da shi bai yafa sura ba sai ya ruku kaga ya bar sunna wanda mun yi bayani a ɗazu inda mutum ya bar karatun sura suna ce wanda cike mai ƙarfi zai yi sujada kabu gane da kyau ko to yanzu ana annakasu kenan annakasu faqat yasjudu qabla salami rabi kadai az-ziyadatu shi kuma yanzu sallar la'asar ce mutum yake yana sallar la'asar da ya raka'a ta farko yana cikin shagulgula shi tunanin shi raka'a biyu ce sai ya zama tahiyya a raka'a ta farko bayan ya aka ce min subhanallah subhanallah ya meke ya tafi ga wannan yayi karin zama ba a gurin da ake zama ba to yan saboda yayi aziyada to ya sujudu ba'da salam sai ya sujuda ba'da to sai kuma inda annaqsu wa ziyada suka hadu a cikin sallah guda daya gane da kyau yanzu sallar magriba ce yake salal magariba raka uku ake da kudi ko a raka ta farko ana karatun fatiha da sura a raka ta biyu ana karatun fatiha da sura yanzu a raka ta farko kawai sai ya asirce karatu da ya asirce karatu sai bayan ya yi ruku ma tana ashe shi magariba ce yake a ganin ya yi tawaya ya rage yanzu sujada kabli ta kama shi to yanzu kuma da ya tafi raka'an nan ta farko maimakon ya meke ta bi kawai sai ya zama tahiya kaga yayi kari to dubi nan da suka hadu a cikin raka a cikin sallah guda daya an samu annaqsu an samu aziyada to sai ya sujada kabli li anna janiban naqsi muqaddamun ala janibin ziyada a to bangaren ragi ana gabatar da shi akan bangaren kari za a wannan lokacin sai ya sujada kabli ta ɗauke mai duka biyu ba za a ce ba kabli da ba da ta kama shi duka a sallah guda da mun gane da kyau na wasifatuhu sajadatan yukabbiru lahumā fī ibtidā'ihimā wa rafa'u minhumā wa yu'īdu at-tashahhuda fil qabli thumma yusallimu
wasifatuhu wato siffar yanda ake yin wannan sujudu sahawi shine sajada tani sujadu ne guda biyu ake yi yukabbiru lahuma wato wanda zai yi wannan sujudu sahwi yana yin kabbara lahuma saboda su saboda wannan sujadar guda biyu da zai fibti da'ihima a farkon su lokacin bayan in kablice ta kama shi bayan ya gama karatun tahiya da salati ga ma'aiki da addu'o'i wanda suka tabbata to shi kenan idan zai tafiye su jira sai ce allahu akbar mun gane da kyau warrafu minhuma da kuma lokacin da zai dago daga wannan sujada din in zai dago hallo zai ce allahu akbar mun gane da kyau wa yu'idu tashahhuda fil qabli to yana sakewa karatun tahiya a sujada qabli a sujada qabli bayan ya gama wannan sujadun guda biyu in ya dago kafin ya sallame to ana so ya sake karatun fatiha karatun tahiyya wannan a malikiya ne amma jumhurin malamai abin da suka tafi a kai shine ba a sakewa karatun tahiyya kana dagowa daga zaran da zaran ka zauna ka daidaita shikenan sai ka sallame ka fita daga sallah thumma yusallimu sannan kuma sai ya sallame na'am فإن سهى المأموم خلف الإمام فإن الإمام يحمله عنه ويلزم المأموم سهو الإمام وإن لم يسه معه ولا حضر سهوه نعم فإن سهى المأموم إذا مامو يرفكنوا مامو يرفكنا خلف الإمام أبايا الإمام مامو ينصلى أبايا الإمام شيكنا سيرفكنوا تضومش أصلى المغربة أن يركع بيو zaman ta hiya aje ko imam ya ce allahu akbar sai tunanin meke ya ce cat ne da ya tashi ya meke ya ga kowa a zafi mun gane da kyau kaga wannan ya rafkana da ya ga kowa a zaune shi ne sai ya ce to bari ya dawo shi ba ya zauna da ya dawo ya zauna ai ya yi ƙari yanzu ko to yanzu wannan ya hamiluhu anhu fa'inar imama ya hamilu an wa haƙiƙa limami ya ɗauke mai wannan rafkanuwar bayan an gama sallah ba zai yi sujada ba da ba shi ma mudin saboda yanzu sallar shi ta biya ce da salatin imami ma dama annal imama lam ya suhu falmamumu huwa lalzi su hafa innal imama kada hamada huwanu mun gane da kyan wa yalzamul ma'muma sahwul imam sahwul imam rafkanuwa ta limami yalzamul ma'muma tana kama mamu da damanto dole in kabli ta kama limami karkace ai kai bata shafe ka ba wannan wa illam yasfu ma'ahu ko da shi mamu din bai yi rafkanuwa tare da limami ba yanzu lokacin da aka yi raka'a biyu maimakon a zauna shi kenan kawai limami sai mai ce allahu akbar da kuka ɗago a zauna sai kuka gan shi a ɗaya cir kamar madda shi kenan sai kuka ce mai subhanallah sai ya dawo ya zauna gaga shi yanzu wannan ya yi rafkanuwa ko sujada ba da ta kama shi to yanzu mamun nan duka ga baki ɗaya ba za su ce ba kai ta shafa sai kai ta shafa tun da dai kai kaɗai ka miƙe mu ba wanda ya miƙe sujada ba da kai kaɗai za ka yi ba ruwan ta kama mamu dukkansu ga baki ɗayansu sallarsu tana bin a sallar limami ce inda limami ya samu cikas a sallar shi to abin ya shafe su wala hadara sahawahu ya ce wa illam ya hadur sahawahu ya ce kai koda bai halarci ba rafkanuwar ta limami limami a raka ta farko ce ta sallar a zuhur ya samu rafkanuwa ya yi raka ta farko maimakon ya tafi ta biyu kawai sai ya zaman tahiya aka mai subhanallahi ya mege kai kuma sai a raka ta ƙarshe ce ma ka zo ka kaga bayan ya yi rafkanuwa sai da ya ƙara raka a biyu ba sannan ka zo ka ba ka sama ma abin da ya faru to amma da ya sallame ka tashi za ka ƙaro rakawo'in nan guda uku da suka maka saura za ka ciko su sai ya ga ya tafi ya yi sujada ba ni to kai ma kana sallamewa sujada ba ni za ka yi ka ce to ai kai baka san abin da ya faru ba a abin da ya shafi limami kai ma ya shafe ka ko da baka halarci gurin ba kuma ko da lokacin da ya yi in kana nan ma baka yi wannan abin ba ya shafe ka kai ma na'am abin da muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika